أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمر بعبادته وحذر من معصيته ونهى عن اتباع أعدائه وشياطينه أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عباد الله فاوصيكم ونفسي المقصره اولا بتقوى الله فهي وصيه الله للاولين والاخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله عباد الله خطبتنا اليوم عن امر خطير وبلاء مدمر الا وهو السحر والكهانه والعرافه قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السحر من الموبقات المهلكات فقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر متفق عليه والسحر عباد الله كفر وضلال فيه تقرب إلى الشياطين واستعانة بهم وإضرار بالناس وإهلاك للأسرة والمجتمعات وأما الكهان والعرافون فيدعون علم الغيب وقد قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم وفي حديث آخر من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه الحاكم وأحمد فاتقوا الله عباد الله واحذروا هذه المسالك المظلمة فإنها تهلك الدين والدنيا وهي مبنية أساسا على الكذب والخداع والتمويه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى عباد الله لنعتبر عن قصة مالم أحمد علي نائس زوج الجن الذي ادعى أن والدته دخلت البئر وهي حامل إياه فأخرجت ولم يعثر عليه إذ أن الجان حسب مقولته ذهبوا به ست سنين ففي آخر المطاف ذكر أنه يكذب وأنه خداع وتمويه لجلب معايش وجلب ما في أيدي الناس عباد الله يوم من الأيام قبضت جمعية الحسبة في نيجيريا على كاهن فلما رأى أنه لا مفر من أمر الله صرح بأنه كاذب ويكذب طلبا للمعيشة عباد الله إن السحر والكهانة من أبواب الكفر ومن سبل الشياطين والمؤمن العاقل يفر منها كما يفر من الأسد ويحترز بأذكار الصباح والمساء وبالقرآن وخصوصا سورتي الفلق والناس وتذكروا قول الله تعالى في ذم السحرة وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له عباد الله السحر كفر بالله وخروج عن الدين إن استحله صاحبه السحر كبيرة مهلكة حتى لو لم يستحله صاحبه اعلموا عباد الله أن السحر لا يؤثر بذاته وإنما بإذن الله امتحانا وابتلاء العلاج من السحر والوقاية منه القرآن الكريم والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتوكل على الله لا بالذهاب إلى الصحراء أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da yabo da jinjina su tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudurar sai nuna mana wannan lokaci ina shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya na shaida haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi domin ya isar da saƙo kuma ya isar tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo mishi baya da kyautatawa har zuwa tashin alƙiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina yi makaina wasiya da ku cewa mu ji tsoron Allah domin jin tsoron Allah ita ce wasiyar Allah ga matan farko da mutanen ƙarshe Allah ta'ala ya ce hakika mun yi wasici da waɗanda muka ba littafi gabaninku da ku cewa ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah maudu'in khutban mu na yau yana tattaunawa ne akan wani al'amari mai haɗari wani bala'i da musiba mai ruguza musulmi da addinin musulmi shine sihiri da bokanci da duba da bori ‘yan uwa masu albarka hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya sihiri da bori da bokanci a cikin manya-manyan al'amuran da ke durmu yadda mutum su halaka shi su jewa shi a cikin wutar jahannama annabi wata rana ya ce masa habban shi ku nisanci abubuwa guda bakwai masu durmu yadda mutum masu halakar da mutum sai sahabbai suka ce wa'ammi al'amurra ne ke halakar da mutane annabi ya ce yi wa Allah matari da sihiri wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi ya ku bayan Allah sihiri kafirci ne bokanci bata ne domin a cikin shi akwai kusanci zuwa ga shidannu da kuma neman taimakon aljannu da bokaye akwai cutarwa ga mutane da kuma halakar da famili da usura ta mutane da kuma sosiyeten da al'umma ke rayuwa a cikinsa su bokaye da 'yan duba suna ikirarin cewa sun san abin da za a yi gobe shi kuma babu wanda ya san abin da za a yi gobe sai Allah Allah ya ce ma annabin shi ka ce ba wanda ya san abin da ke cikin sammai da ƙasai na gaibi sai Allah su kuma 'yan duba da bokaye da 'yan bori suna ikirarin cewa sun san abin da za a yi gobe wannan ƙarya ce kuma babu shakka wannan cutarwa ce ga al'umman musulmai ya zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya zo ma wani ɗan duba wanda ya buga mai ƙasa ya gaya mai abin da za a yi gobe to allah baya karɓar sallar shi kwana arba'in wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a wani hadisi annabi ya ce duk wanda ya zo ma boka ya gasganta abun da boka ya faɗa ya ce lalle gaskiya ne to hakika ya kafirta da duk abun da annabi ya zo da shi na alkur'ani da hadisai wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi da imamu hakim ya ku bayan allah mu ji tsoron allah mu kiyayi waɗannan hanyoyi masu duhu hanyar da ke halaka duniyar mutum da addinin mutum su raba mutum da Allah su raba mutum da duniya ya zan baya da sukuni baya da natsuwa kullun cikin fargaba yake kullun cikin ɗarɗar yake a ma'aikatar shi saboda tsoron wai wane yana kallon shi ya mai sihiri wane ya yi mai kaza wane ya mai kulumboto sai ya zan babu wani abu da za a yi wanda yake yana da alaka da addinin musulunci a cikin ma'aikata banda sihirce sihirce da kafirci da arnanci Allah ta'ala ya kare mu kuma idan muka lura ‘yan uwa masu albarka wayannan sihiri da bokanci da duba da bori an gina su ne akan ƙarya da yaudara da kuma shagube wanka da kaman jirwaye a yi abu kamar na gaskiya alhali ƙarya ce gashi Allah yana ba yana ba da labarin abin da ya faru da annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da fir'auna ya kira bokayen shi na duniya ya ce ku zo ku karya annabi Musa alaihi salatu wassalam suka zo da sandunansu tunda Musa ya zo da idan ya jeho sanda tana zama maciji sai Fir'aun ya ce a tara min bokayen duniya idan aka tara su za a nuna ma mutane cewa shi ma annabi Musa sihiri yake yi da bokanci wayannan bokaye suka ce ma Musa ko ka jewa ko mu jewa annabi Musa ya ce a ku jeha suka jeha sandunansu suna jehawa Allah ta'ala ce sai ga ƴan yagonsu da sandunansu ana yi wa mutane gizo kamar wani macizai ne amma bi sihirihim da sihirinsu kamar yadda yanzu zaka ga wani ɗan sihiri ya shiga ta dubura jaki ya hito ta bakin shi ko kuma ya zo a gabanka ɗan bori ya karya yuka ko allura ko reza ya tattauna ta duka wannan sihiri ne na yaudara da kuma cuta wanda ake son a ci kuɗin mutum amma Allah ta'ala ya bayyana mu da cikin alkur'ani yace bi sihirihim annaha tas'a da sihirin su kai ka ce sandattan ta zama maciji tana zama wani laulayi ne akai wanda idan rana ta bugi abun sai kaga kamar yana motsi idon mutane suna ganin macizai ne amma a hakikanin gaskiya ba macizai bane ɗan uwa masu albarka ya ishe mu kissan wani malami da aka yi a garin Kano ana ce mai malam Ahmadu Ali Na'isa wannan da ya shahara da mijin aljana wanda a shekara biyu da suka gabata labarin shi ya watsu har yanzu idan kana son labarin shi kana shiga cikin youtube ka jawo labarin shi ya ce shi lokacin da aka haife shi mamashi wata ran ta zo tana ɗiban ruwa a rijiya ta hada a cikin rijiya ko da aka fito da mamashi ba a gan shi ba sai da ya shekara shida a duniya aljannu sarkin aljannun wannan zamanin ya ɗauke shi ya aura mai ɗiyashi don haka shi yanzu matan shi ma sun sani yau idan ranar aljana ce to ranar aljana ce yau ranar mutum haka ya yi ta yaudaran mutane yana ba su maganuka na ƙarya bayan ɗan lokaci Allah ya tona mai asiri shi da bakin shi ya dawo ya ce kawai don neman tuwo ne ya yi wannan ƙarya ya ce kuma wannan labari shi da matashi ne suka zauna suka tsara shi haka ne bokaye suke yi da 'yan duba da 'yan bori don su ci kuɗin mutane 'yan uwa masu albarka haka kuma a shekarar bara akwai wani boka da 'yan hisba su mala aminu daurawa suka kama wanda shi ma a ɗakin shi an iske wasu gumagumai wasu al'amurra na ban tsoro na kafirci da arnanci wanda da yawa wasu mutane sun tsorata sun firgita da suka ga wa'in al'amurra amma ƙarshe sai ya bayyana cewa ƙarya ce yake yi shi da bakin shi ya bayyana cewa lalle wannan al'amarin sihiri da bokanci da yake yi yana yi ne don neman tuwo to haka al'amarin duk wani boka yake a duniya haka al'amarin duk wani ɗan duba yake haka al'amarin duk wani ɗan tsibbo duk wani ɗan bori ƙarya ce da yaudara da damfara da haka kada ku ruɗu da duk wani ɗan bori da zai zo ya yi muku ikirarin cewa ƙasarku ta ginu ne akan bori ƙasarku ta ginu ne akan sihiri da tsahi wallahi ƙarya ce ƙasashen musulmai suna tsayuwa ne akan yi wa Allah addu'a a roƙi Allah a ƙasƙanta gaban Allah ta'ala a yi bara zuwa ga Allah a nuna mu talakawa ne Allah kai ne mawadaci Allah ka wadatar da mu duka wata ƙasa tana tsayuwa ne akan haka duk wani mulki da ya kafu akan sihiri da bori to ƙarshen shi wallahi karewa ya ishe mu mulkin fir'auna fir'auna ya assasa fundishin in mulkin shi akan bokanci da sihiri da kahirci da arnanci amma ina fir'auna yake a yanzu kai ƙarshe fir'auna cewa yi ana rabbukumul a'la yace idan ma kuna da wani Allah to shine babba ina fir'auna yake a yanzu to da haka yan uwa masu albarka kada mu yi rudu da bokancin masu bokanci da sihirin masu sihiri wai wani boka ya ce je zaka gani wallahi komai baka gani sai alkhairi je ka rike qul huwallahu da qul a'udhu bi rabbin nasi da qul a'udhu bi rabbil falaq ka rike wa'annan makari ya ishe ka makari ya kai bawon Allah ɗan uwa masu albarka sihiri da bokanci kofofi ne daga cikin kohohin kahirci kuma hanyoyi ne daga cikin hanyoyin shedannu mumini mai hankali yana gudun dukkan wani sihiri kamar yadda yake gudun zaki ya nemi tsari da addu'o'i na safiya da addu'o'i na marece yawaita karatun alkur'ani keɓance yawaita karanta ƙul huwallahu da ƙul a'udhu bi rabbin nasi da ƙul a'udhu bi rabbil falaq ku tuna ya ku bayan Allah inda ubangijinmu Allah ta'ala yake cewa wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur wa'annan malakai ne innan bi babila haruta wa marut Allah ya ce ba su koya ma wani mutum sihiri ba ba su koya ma wani mutum bokanci da kafirci ba sai sun ce inna ma nahnu fitnatun lalle mu fitina ce lalle mu jarabawa ce kada ka kafirta kenan bokanci kafirci ne kenan shirka kafirci ce kenan bori kafirci ne da haka babu wani dan bori da zai yaudaran mu ya nuna muna wai wata ƙasa ta musulmai ta ginu ne akan bori wallahi ƙarya kuke yan bori yan uwa masu albarka malamai sun tashi kwanan nan suna bayani akan hadarin bori da shirka da kafirci da sihiri sai wasu tsirarun mutane suke bayyana wa mutane ai malamai 'yan damfara ne malamai ma da suke yin addu'a ba dan Allah suke yin addu'a ba suna yin addu'a ne dan a ba su kuɗi suna yin addu'a ne dan su samu kaza dan su samu kaza to ‘yan uwa ku sani malamai sun rabu gida biyu akwai ulama'ur rabbaniyin akwai malamai na Allah akwai malamai ‘yan damfara su malamai na Allah su ne duk abin da za su yi suna yi ne don neman yarda Allah tun lokacin da aka yi juyin mulki a wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ya sani duk wani malamin ahli sunna da zai ce a yi kunuti a roƙi Allah ya zaunar da ƙasar mu Nijar lafiya yana yi ne ba don neman kuɗin wani mutum ba yana yi ne don fatan Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya ba don wani ba saboda zaman lafiya ya yi zama sarki ya yi zama ɗan sarki zama lafiya shine aminci gare mu kuma musulunci shi ya koyar da mu haka hissa malamai suka tashi hanikan akan mimbari na hudubobin juma'a jama'a ku kwantar da hankalinku Allah shi ke ba da mulki Allah shi ke amshe mulki a yi addu'a Allah ya zaunar da ƙasar Nijar lafiya amma yau wani ya taso ya ce ai malaman na 'yan damfara ne to idan ma akwai 'yan damfara to ahli sunna ba su cikinsu ahli sunna ba 'yan damfara ba ne ban tuna akwai wani malami daga cikin malaman ahli sunna a wannan gari ko a wajen wannan gari wanda ya ce a yi kunuti dan an bashi wasu kuɗi wallahi ban tunanin haka mu wannan masallaci mun yi ta kunut mun yi ta addu'o'i Allah ya zauna da ƙasar Nijar lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya fitintinun da muke huskanta Allah ka mana maganin su haka muka yi ta addu'a ba da an bamu ko dala ba bal mu ke badawa akwai contribution babu wata dala ɗari da za ka sa ka yi forfe na mega ko ka yi apel face sai an hidda ma na ƙasa kai ke badawa cikin kuɗinka yau kai da ke badawa har wasu mutane suna zargin cewa wai an ba malam kuɗin ƙasa babu shakka wannan yaudara ce wannan cin amana ne ga malamai kuma idan malamai suka bari da Allah sai Allah ya isa musu da haka yan uwa masu albarka mu kiyayi ababen da ke fitowa a cikin halussan mu idan babu wani abu da za ka faɗi ka faɗi alkhairi ko kai shirunka annabi ya ce duk wanda ya yi imani da Allah ya faɗi alkhairi ko ya shiru ko ka faɗi alkhairi ko kai shirunka ya ku bayin Allah ku sani lalle cewa camfi haramun ne mutum a camfa a ce wai gobe za a yi kaza irin wannan abu da ake yi arwa a wannan yankuna namu wallahi ƙarya ce ‘yan arwa da suke tahiya su yi wannan bori su yi shirka su yi kafirci duk wanda ya mutu wannan wurin wallahi ya mutu kahiri duk wanda ya imani da arwa a cikin zuciyar shi wai cewa wani boka yana dubo wani abu wanda Allah bai kaddari a yi shi ba wallahi ya kahirta ga Allah ta'ala kuma kai ya ishe ka gano ƙarya suke yi a shekarar da za a yi juyin mulki ba su gane shi ba sun ga komi cikin arwar amma ba su ga juyin mulki ba kai ya kamata a ce shugabannin ƙasa su roshe wannan arwar dan ya kamata su gano cikin arwar da sun kai cikin bugun ƙasar da sun kai su ce a wannan shekara za a yi juyin mulki ba su gano wannan ba to kaga kuma suna ikirarin cewa duk abin da za a yi shekara kaza sun gano shi kuma wallahi ƙarya suke komai ba su gani ba hasashe ne suke da kirdado su ce a shekarar bana za a yi ruwa kuma idan an yi ruwa za a yi cimaka to akwai shekarar da an kai ruwa ba a yi cimaka ba kai ka san ƙarya ce da yaudara dama Allah ya kaddara idan an yi ruwa za a yi cimaka idan ba a yi ruwa ba za a yi cimaka ba ci a'a za a yi cimaka kuma idan an yi cimaka za a yi alloba to akwai shekarar da an kai cimaka ba a yi alloba ba cimaka tana tare da wannan jarabawa saboda idan aka yi cimaka da yawa dole wasu ƙwari za su shigo dole sauro zai yi yawa malaria ta yi yawa cututtuka su yi yawa da sauran abubuwa to wannan kirdado za su yi sai su nuna wani abu kamar wanka da kamar jirwayi wanda bai nina ba a cikin addinin musulunci tauhidin shi ikhlasin shi yarda shi da Allah guda in bai nina ba sai ya yarda magana bukai shikenan ya halaka kuma ya tabi Allah ya kare mu da haka ‘yan uwa masu albarka ku gane cewa babu wani ɗan duba babu wani ɗan bori babu wani boka wanda zai faɗin wani abu wanda zai daidai da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk abin da ya ci karo da abin da allah ya faɗa ya ci karo da abin da annabi ya faɗa wallahi ƙarya ce jama'a ilimi shine abin da allah ya ce da abin da annabi ya ce da haka akwai wasu mutane da suna nan suna ƙoƙarin cewa ai su ma 'yan bori sun yarda da musulunci a ba su yarda da musulunci ba da sun yarda da musulunci da sun saki bori domin a musulunci babu bori ko akwai bori a cikin musulunci mu babu bori a musulunci babu bokanci a musulunci babu sihiri idan kaga musulmi dan sihiri to ba musulmi bane kuma in ya mutu akan wannan bore ko akan wannan sihiri ko akan duba wallahi ya mutu kahiri Allah ya kare mu da haka yan uwa masu albarka mu yi kokari mu kiyayi wayannan mutane masu yi mana tallan labiya kuma so tari da yawa wani ana sai da imanin shi in ya shiga cikin jarabawa yana shiga cikin matsalar rayuwa nan kai tsaye za a kai shi wurin wani malami dan duba ya ce ai dama tun shekara kaza aka yi ma sanmu aka jehe ka baka gano ba sai yanzu shi kuma dai yana wanda bai girku ba a cikin aƙida sai ya yarda lokacin da kake samun dukiyar da ka samu shin dan duba ne ya dubu ma ka samu dukiyar Allah ne ya kadarci ka samu abin da ka samu don haka yanzu ma idan Allah ya amshi abun shi ka mai da al'amari ga Allah lokacin amshi abun yayi shikenan ka koma ga Allah ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man tatayyara aw tutayyira lahu duk wanda yayi canfi ko aka masa canfi aw takahana ko yayi bokanci aw tukuhina lahu ko aka masa bokanci aw sahara ko yayi sihiri aw suhira lahu ko aka masa sihiri annabi ya ce laysa minna baya tare da mu baya tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yarda da canfi wani tsuntsu ya hito yayi gabas sai ya ce to akwai sa'a ko ya yi yamma ya ce babu sa'a annabi ce baya tare da mu ko ya yi bokanci a buga ƙasa a ce mai sai ya sha jinin kaza ko a yanki jariri ko a yi kaza ko a kada kare da ran shi cikin rame ko a kada jaki cikin rame annabi ya ce duk wanda ya yi haka nan baya tare da mu shi kuma duk wanda baya tare da annabi kahiri ne jama'a kuma duk musulmin duniya ya yarda wannan da haka jama'a mu kiyaye abubuwan da ke hituwa cikin bakunanmu mu annabi ya ce so tari da yawa mutum zai tashi da safe yana musulmi amma ya mai ta kahiri saboda kalimar da yan kalimar da yake ganin ba komi ba za ta jiwa shi cikin wutar jahannama wayannan al'amurra da ake kama a ce tsare jiki kai duk tsarin da Allah ya yi ma tun kana jariri lokacin da mamarka ta haife ka kana kuka lokacin da baka iya tsina nama kanka komi baka tsara kanka ba sai yanzu Allah ya tsare ka kana jariri lokacin da kana tahiya ka tahi ka hwadi ba ka iya tsayuwa da tunaninka Allah ya iya tsayar da kai lam takun shay'an mazkura tun lokacin da ma ba a san ka ba Allah ya tsare ka ya kiyaye ka wai yanzu wai za a ce ma je ka tahi tsaye da kanka je ka neman ma kanka tsari akwai tsarin da yahi alqur'ani akwai tsarin da yahi qul huwallahu da qul a'udhu bi rabbin nasi da qul a'udhu bi rabbil falaq wallahi babu sihirin babu tsarin da yafi wannan jama'a da aka jama'a kada a yaudare mu na aje a baka wasu maganin nuka a raba ka da Allah a raba ka da addinin Allah ana ganin cewa kullun sallah bire kake yi a ini alhali kai baka da wata alaka da Allah mai madaukakin sarki da yawa a cikin musulmai waɗanda ake ganin su musulmai ne sun tsallake wando sun aza geme ga sunan sallah biyar biyar suke yi a ini sallah asuba cikin lokaci amma ya koma gaban Allah ta'ala ya sha kashi ya wada a cikin jahannama Allah ta'ala ya kare mu ‘yan uwa masu albarka mu sani cewa sihiri kafirci ne kuma hita ne daga addinin Allah ga duk wanda ya halitta sihiri wayannan bokaye da suka zo a wannan ƙasa kwanan nan suka yi taro na bokaye har wani daga cikinsu kai tsoho ka tsuwa ya kamata ka koma da Allah duk mutumin da ya shekara 60 kai ka san bonisa yake ci ya kamata ya koma ga Allah ya ta istighfarin kahircin da ya yi wai har zai zo ya ce mulkin wannan ƙasa da 'yan uwanta an gina shi ne akan bokanci da bori wallahi ƙarya kake kuma shi da kanshi ya san ƙarya yake wai wani ya hito yana kariya wannan boka yake cewa ai bokan ya yarda da musulunci a bai yarda da musulunci ba Allah ta'ala ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min duk wanda ya dau addinin da ba musulunci ba a matsayin addini Allah baya so shi addinin musulunci ba a raba kafa biyu kamar yadda wani fasto ya yi ya ce a bari in raba ƙafa biyu yau ya yi sallah gobe ta coci yau ya yi sallah gobe ta coci ya ce idan ya ta yi lahira aka zo musulunci ne a gaskiya to kaga yayi daidai in kuma aka zo aka iska kiristanci ne a daidai yayi daidai wallahi yayi gwari shi musulunci ba a hada biyu dole guda zaka yi ka yarda babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai ki ba da abokin tarayya ka yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne wannan shine musulunci amma hadawa musulunci ka zo ka yi sallah amma idan lalura ta kame ka ko wata jaraba ta shige ka ko ka shiga cikin wani tsanani ka je wurin wani malami ya dan dudduba ma wallahi ba musulunci kake yi ba ko kuma ka je wurin wani dan bori ba musulunci kake ba shi addinin musulunci addini ne wanda duk abin da ya same ka ka maida shi ga Allah annabi ya ce ka sani da al'ummar duniya gaba ɗaya su haɗu a kan su amfanar da kai da wani abu ba su isa su amfanar da kai sai da abin da Allah ya kaddara ma ba da kuma al'ummar duniya gaba ɗaya su haɗu a kan su cutar da kai ba su isa su cutar da kai sai da abin da Allah ya kaddara ma ba mutum nawa aka jin takaicin shi a unguwarsu amma saboda Allah ya kaddarce ya zama wani abu sai dai takaici ya kashe masu jin haushin shi ana jin haushin shi ana jin takaicin shi ana hasa da shi amma saboda Allah ya kaddarce ya zama ta itila kuma haka zai ci gaba da haskawa sai lokacin da wannan hasken zai dushe to da ka dan uwa mai albarka ka kudurta wannan al'amari a cikin zuciyarka cewa babu abin da zai samun ka kullan yusibana illa ma kataballahu lana babu abin da zai samu zai samu mu har abada sai abin da Allah ya kaddarta gare mu ƴan uwa mu sani cewa sihiri baya tasiri sai da izinin Allah wai ko da an yi ma sihiri ba haka nan ne da an yi sihirin ba kai tsaye zai kama ka a'a sai in Allah ya kaddarci zai kama ka to zai kama ka an sha yi wa mutum sihiri a yi wa mutum sihiri shekara aru aru bai shiga jikin shi ba ana ba da labarin wani mutum an yi mai sihiri yana wata ma'aikata shekara goma yana wannan aiki shine shugaban wannan ma'aikatar sai wani daga cikin abokan aikin shi ya kyashe ma wannan aikin naji sai ya ga cewa shi ya cancanta ya zam shugaba ba shi ba wancan ba ya Allah zai ba wancan shugaba ba shi ba ya kai shi aka mai sihiri dan ya kamu da rashin lahiya to mutunan irin mutanen nan ne waɗanda suna rike addu'o'in sahiya da na marece ayatul kursi kullun sallah cikin lokaci kuma kullun bai rabuwa da alwala cikin tsalki yake kullun sai da shekar goma wannan sihiri bai kama shi ba an halbo sihiri amma bai shiga jikin shi ba sai wata rana ya sadu da iyalin shi sai kwana ya ɗauke shi bai yi wankan janaba ba sai sihirin ya kama shi aka yi magani aka rasa sai mutumin ya fahimci wanda ya mai sihirin bayan shekara goma sai ya fahimci sihirin ho yanzu ne ya kama wani shi da kanshi ya zo wurin bokan ya ce a walwala sihirin tunda mutumin har ya bar aikin ya bar wata ma'aikatar Allah ya ɗaukaka shi ya bar ma wanga mutunan yanzu shi a shugaba wanda ya sihirin shi a shugaba shi kuma wancan ya yi gaba ka diba ka ga iko Allah ashe gaugawa ne da ya yi haƙuri bai yi sihirin ba dama Allah ya ƙadarci kujera sai ya zauna bisa kanta kuma shine abin da da yawan mu ba su gano ba lokacin da kake hamayya bisa kan kujera ko kuma dan Allah ya baka wata kujera kana dagawa da tana dawwama ga wani da bata zo gare ka ba lokacin da kake bisa wata sandan mulki kana jin wai kai yanzu mai matsayi ne matsayin nan da kake bisa kan shi da ya dawwama da bai ka gare ka ba to ba ya dawwama ba da haka kai ma zaka tayi wani ya to ya zama wurin Allah ta'ala ya datar da mu da haka yan uwa tsari game da sihiri da bokanci shine yawaita karatu alqur'ani da yawaita addu'o'i da dogara ga Allah ba ga komawa zuwa ga yan bori ba yan bori suna sawar hushin Allah ya tabbata a cikin ƙasa duk ƙasar da ta yi yarda da yan bori wallahi Allah yana da gargaza wannan ƙasar Allah ta'ala ya kare mu da wannan ƙasa tamu a wannan shine fassara wannan ba. muna roƙo Allah ta'ala wannan ƙasa tamu ta Nijar Allah ya zaunar da mu lahiya a cikinta da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya wayannan yan bori da suka yi wannan al'amari ya Allah ba da hannunmu ba Allah mun barranta da su ya Allah kada ka kyace mu sanadiyar wayannan yan bori Allah mun barranta da su Allah muna roƙonka ka zaunar da ƙasar Nijar lafiya marasa lafiya daga cikinmu ya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ka ji su da rahama mu kuma in ta mutato Allah ya sa mu cika da imani a tsaye da sallah